الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna goma sha takwas ga watan zulhijja a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 muna kuma 24 a watan shida shekara ta 2024 Allah ya kaddara mun dawo karatu a cikin wannan littafi mai albarka ad-durusul muhimma li ammatil umma a bayan tafiya hutu sati daya a dalilin babbar sallah da ta gitta muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana dukkanin abubuwan da muka gudanar na ibada idan muna da kurakurai Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ya tsora mu akan daidai a dukkanin lamuranmu wannan littafi muna gabatar da shi ne a babban masallaci na fada mai martaba sarkin gumel game da muke addu'a Allah ya ƙara wa sarki lafiya da imani a koyaushe kuma mai littafi Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya masa rahama kafin tafiya hutu mun tsaya akan darasi na goma sha hudu wanda yake magana akan nawaqidul wudu'i iyaka tunani na mun karanta babin har zuwa ƙarshen sa abinda zamu tashi shine darasi na goma sha biyar at-tahalli bil akhlaqil mashru'a li kulli muslim mutum ya adantu da halaye waɗanda suke shari'a ta aminta da su waɗannan kuma halayen da take buƙatar kowane musulmi ya zamanto kamar haka su ne za mu tashi a kansu imin kalli littafin malam ya fara ne kamar da maratibul islam ko maratibul din ya yi magana a kan al'iman wanda aƙida ce take cikin shi ayyuka da zukata suke ƙudurcewa wanda ya shafi tauhidi da rabe-raben shi da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran rukunan imani sai bayani akan musulunci bayani akan ihsani a musulunci ya dauki babbar ibada ta sallah ya kuma yi bayanin abubuwan da take da bukata ya dauki alwala da abubuwan da take da bukata kowanne da abin da ke gyara shi da kuma abin da ke iya rusa shi in ka dauko a musulunci bayan an samu imani an samu musulunci an samu ihsani sai kuma abubuwan da zai kara ma ado a mu'amala a ganka cikakken musulmi don imaninka lafiya kalau musuluncinka lafiya kalau ihsaninka lafiya kalau amma kuma sauran ɗabi'u na musulunci kana da giɓi a kan shi har yanzu akwai ɓaraka a cikin addininka sai kuma ƙasa da su su ne al'adab bambanci akan abin da malam ya kawo tsakanin al'akhlaq da al'adab dukkanin al'akhlaq suna iya faɗuwa ƙarƙashin al'ada amma al'akhlaq zai iya zamantowa Allah zai kama ka idan ka saba abin da aka yi umarni ko kuma idan hani ne ka aikata to Allah zai iya kama ka al'ada kuma watakil ba lalle ba ne ya zamanto an kama mutum akwai nau'i dai na sassauci da rage ma kansa alfarma idan ya yi shi kamar mutumin da ya zo cin abinci ne madadin ya sa hannun dama sai ya sa hannun hagu ba za ka ce ba kai tsaye za a rubuta masa zunubi amma ba aiki ba ne na mutum mutumin da ya fara cin abinci bai bismillah ba wannan ma ba za ka ce ba kai tsaye za a rubuta masa zunubi akan wannan aikin da ya aikata so wannan kusan shi ne bambanci tsakanin al'ada da al'akhlaq mu shiga cikin babin kai tsaye malayin ta al-tahalli bil akhlaqil mashru'a li kulli muslim lalle mutum ya zamanto ya adanta kanshi da halaye na musulunci wanda dukkanin musulmi ake so su sufatu da su wa minha cikin waɗannan halaye malam yace as-sidqu wal amanatu wal afafu wal haya'u wash shaja'atu wal karamu wal wafa'u wan nazahatu an kulli ma harrama Allah wa husnul jiwar ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مش أو السنة على مشروعيتها وعلى شرعيتها ما لا يتدقى cikin halayen da ake so musulmi ya siffata ya zama toya ma kansa ado da shi su ne asidiku bala ya fara da al'akhlas mun san mai ne matsayin al'akhlas a cikin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ma yace saƙon musulunci da aka turo shi halayen girma da ɗabi'u na dattako shi aka bai ƙarasa wa duniya bayanin shi duk annaba da suka zo sun yi bayani akan al-akhlaq amma shi da yazo ya zo ya cika su bu'istu li utammima makarim al-akhlaqi aka tambayana na Aisha dangane da halaye da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhul qur'an duk abinda qur'ani yace ayi shi manzon Allah ke inda qur'ani yace gaskiya mai gaskiya ne amana mai amana ne makwabtaka mai makwabtaka ce kyautatawa mai kyautatawa ne inda manzon Allah aka ce bisannu yana bi a sannu inda aka ce ifihi kai fada yana fishi yayi fada to dukkanin wata dabi'a ta Qur'ani akwai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma Allah sai ya mana tsakure yace akwai as-sidiqu gaskiya ita gaskiya ita ce babban abin da ake tantance musulmi da shi wannan duk kunci duk wahala duk rinsi duk bacin rai ana so mutum ya zama to mai gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'asadiki ya kuma su imani ku ji tsoron Allah ku samar wa kanku zama tare da da suke masu gaskiya asalin kisar mutanen da suka je yakin ba su je yakin tabuka ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su malik su sa'ad ko su murara dukkaninsu ba wani dalili ba wata hujja da ta hana su zuwa yaki wajen mutum 80 da wani abu da aka da kowa yawa manzan Allah bayani na ƙarya manzan Allah ya ba shi uzuri ya ce kuma ka je Allah ya maka afuwa Allah ya fi maka waɗannan mutanen da suka zo wajen manzan Allah sai suka gaya masa gaskiya da gaskiyar abin da ya saba su je yaƙi ba ya manzan Allah ce kai kam ku je sai Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan waɗannan da suka fi magana mai daɗi da za a ji daɗinta a kunne Allah ya fi muku Allah ya muku afuwa wanda kuma ya faɗi iya gaskiya shi aka ce to kai je ka sai Allah ya magana a kanka tun daga nake nuna maka bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya shi yasa don da yake riwayar Malik yake cewa na rantsa da Allah laifin da nayi kowaye na tsaya a gaban shi a duniya in nayi magana na fita amma yace na san idan nayi ƙarya Allah zai iya saukar da Qur'ani a ƙaryata ni da haka da ya zauna a gaban gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa na rantsa da Allah ban taba jin ƙarfi da lafiya ba kamar wannan lokacin ba a ma taɓa zuwa yaƙi ba ina da doki guda biyu sai a wannan lokacin ina da kuɗi ina da guziri ya ce kawai shaɗan ya yi galaba ban je yaƙi ba manzan Allah ce kai kam ka faɗi gaskiya ka je sai Allah ya yi magana a kanka amma wancan kenan manzan Allah yana da yaƙini a ransa kawai dabaru su kai shi yasa kai ma ko a ma'aikata ne ka yi laifi ko a unguwa ne ka yi laifi kai ake tuhuma in kai ne kawai kai ne a huta ka yi kaza eh kenan Allah madaukakin sarki ba mu mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bisidiqi ana horon ku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albir ita gaskiya ba za ta taba dora mutum ba sai akan abin da yake na daidai ne mafi dacewa wa inna albirra yahdi ila aljanna ayyuka na nagarta da albirru suna kai mutum zuwa ga aljanna wala yazalu rajulu yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum ba zai taba gushewa ba yana faɗin gaskiya har sai an rubuta shi wajen Allah madaukakin sarki siddiqi naka duk wani hali da kake gani ƙarya za ta fidda ka in kai gaskiya sai ka fi samun mafita wallahi muna shan wahala ne saboda kowa yana iya ƙarya yasa rayuwar mu take shan wahala amma an sace kaza kai ne eh ni ne me yasa ta banda kaza ne amma fa a daidai lokacin fa ita satar haramun ce dan karba kace mallan ya ce in kasa ta faɗi gaskiya ita satar haramun ce amma tsautsayi idan ka sata an tambaya sai kai ne kuma duk abin da ka sani karka boye daga cikin kisosin da ake bada an ce akwai wani magabaci shi bai karya yana zaune yana aikin tabarma ne ko wani abu aka bi wani mutum a guje yana zuwa ce dan girman Allah ka bani mafaka ka boye bi na ake za a halaka ni ce to ka daga kwando ya jefa masa ya jefa masa tabarma jefa masa kaza ya ci gaba da saka shi abin da ya nema don girman Allah ya marshi yana rufe shi sai ga mutane a guje sun zo sun tsaya suna fuka suka ce da Allah kaga wani mutum sai na ganshi yana ina yace ga hina kaga mu a hankalce ba za mu iya haka ba ko mutum ya baka mafaka kuma ka bayyana inda yake ba za mu iya ba kawai sai ka ce ya za a yi mutumin da ake bi ya san kashe shi za a yi zo a jifa masa tabarma ka ce dalla gafara daga nan kawai suka gaba a gobe yanzu kaga a gurin Allah mafaka da aka ce ya bada ya bada gaskiya da aka ce ya faɗa kar yayi ƙarya ya faɗa kuma Allah madaukakin sarki ya fidda wannan mutumin daga cikin halin da yake ciki yasa to duk halin da kake tunani in kana tsammani ƙarya za ta fidda to gaskiya sai ta fidda ta da ta yi ban gan shi ba wani sai kai ni wannan tudun na menene a duba a gani kaga ana dubawa yanzu ƙaryarsa ce za ta ja wannan mutumin laifin a kama shi saboda ana so a hukunta wannan ƙaryar da ta aikata ba a samun wata musifa ta faru a ƙasa face a dalilin da muka aikata wala ko a gidanka ne kaga wani tashin hankali da ba a rasa laifinka ko na matarka ko na ɗanka cikin gidanka ko sata aka yi akwai laifinka ko farna aka yi akwai laifinka ko na matarka ko na 'ya'yanka ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ويعفو عن كثير da yawan barnar da take faruwa wallahi saboda zunubinmu ne kuma Allah ma yana daukar da kai da komai yace taro da taro kana yi za a maka wala da musifar da muke fama a ciki da tafi haka to inda zamu dauki wannan har yau wallahi da an zauna lafiya wata kihiyar ta zo ta zauna ta kantarawa kihiyar ta ƙarya ba ana ba a yi cikar ƙarya ba ana zama da an koro bayani ce gaskiya ni nai ai hakuri da da an wuce tsakanin miji da mata inda an rike gaskiya yawanci gidajen mu da ya lalace wallahi bida bai lalace ba in namiji ya kai sare ya kauda ƙarya in mace ta kai sare ta kauda ƙarya ayi tayi ayi tayi har ni na gamsu a raina in dai za ka yi sulhu tsakanin miji da mata sai dai ka yi iyakayinka amma kowa makaryaci ne kowa yana rufe wani abu a ɓangarensa ita ma tana rufe wani a ɓangarenta amma da za mu fito mai gaskiya wallahi da zama lafiya kada za mu a wajen tarbiyyar 'ya'yanmu da za mu yi gaskiya 'ya'yan su yi gaskiya da an zauna lafiya kada yaron ka ya shigo da abu a hannu ka tambaya ina ka samu sai ce na je gidan suwa ne abokina aka yi kaza aka yi kaza aka bani kuma ƙarya ki in ta fidda gobe zai ƙara amma yana zuwa ina ka samu wannan sai ce wani yaro muka tsatsara a lungu muka ba wa kahi muka kwace masa naira ɗari shi ne muka siyo ya za su yi da uban shi zai ba shi kahi zai ja kunnansa zai gaya masa bakyau to da tun daga nan muna da gyara a cikin tarbiyyar mu wallahi rahin faɗin gaskiya ya jawo mana matsaloli da a cikin rayuwar mu mu koma wucin kissa wannan sahabi da ya faɗi gaskiya ƴan uwansa suka faɗi gaskiya Allah ya jarraba su kana iya yin gaskiya a jarrabe ka a cikin rayuwa kai ma za ka iya yin gaskiya a jarraba ka amma wallahi akwai nasara a cikinta da aka duka waɗancan mutanen da suka yi ƙarya suka yi faɗi uzuri aka ce ku je Allah ya fi muku daga ƙarshe sai da Allah ya kunyata su dukkanin su makaryata ne waɗannan mutanen guda uku Allah ya ce to a matsa su a jarraba su a ga za su iya haƙuri ko ba za su iya ba aka ce kar kowa ya sake musu magana a ƙaurace musu kar a mu'amalance su saboda haka kowa juya musu baya a garin Madina yadda suka yi kwana 40 a cikin wannan hali saura kwana goma jarraba ta kare aka kara jarrabawa tsanani da masifa aka ce kai har mata matan su kar kowa ta sake zama ta dafa mai abinci kowa ta iya dafa da kanshi kar a dafa wa kowa ruwan zafi kar a wa kowa kaza mutum ɗaya ne aka ne masa uzuri aka ce tsoho ne ga girma ya kama shi ga tun da jarraba ta faru kuka yake ba kowane ƙarfi a jikin shi ba ma da wata guntun sha'awa baranta na buƙatar mu'amala da mace a masa uzuri matarsa ta masa hidima aka ce an bahi amma ita ma ba magana tsakanin hi da shi kawai kowa ya kama gaban shi amma dai an yadda ta masa hidimar yadda aka yi kwana hamsin sannan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ya ce Allah ya yi tuba ga annabi da muhajirai da ansarai aka faɗi falalar waɗanda suka fara zuwa yaƙi suka biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ce wa ala salasatil ladina khulifu Allah ya karɓi tuban mutanen nan guda uku da aka jinkirtar da al'amarin su bacin an faɗi falalar su Allah ya yafe musu sai kuma Allah ya kira ƙarshen ta yace ya ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin kuma masu imani kuwa Allah biyayya duk yadda za a yi ku zamanto tare da masu gaskiya to ita gaskiya akwai kubuta a kanta yasa malamin fara da kanta as-sidqu wal amana ya zama to mutun yana da amana amana tsakaninka da ubangijinka amana tsakaninka da halittu amanar da Allah ya sanya a hannunka asalin addinin ma amana ne inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan asalin addinin amana ne an yadda za a dora wa sama da ƙasa da duwatsu su zamanto masu azumi da sallah da zakka da wane ne suka ce ba za su suka ce ba suka ce ba za su iya ba Allah madaukakin sarki ya dora wa dan adam amanar wannan ta addini to shi wannan addinin namu amana ne daga cikin amanar shi ka fahimce ni ka yi shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin amana ka ta farko amana ta biyu shine kowa yana da irin matsayi da alfarmar da Allah ya ce a bashi ka bashi inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha duk wanda ya cancanta da wani abu wani matsayi wata alfarma a bashi kayan shi idan shugabanni ne a ba su idan iyalanka ne amana ce idan ƴaƴanka ne amana ce kowanne Allah madaukakin sarki zai tambaye ka akan shi ba shi kaza kula da kaza ka bashi ka kula Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ka yadda zai tambaye ka akan addini haka zai tambaye ka akan iyalanka shi yasa ma da manzon Allah zo magana akan mata yace su fa waɗannan matan amana ce a hannu kun karbe su da littafin Allah kuma sun zamanto kamar kuyangi da bayi a hannu ita mace kamar baiwa take a hannun namiji wala duk furta mace daga ran da ta shiga gidan namiji sai kaga wasu kallemunta an kama an balle su lokacin ko wajen babanta za ta je ta zo tana tambaya dan je an gaida babanmu wani lokacin har ta hada da yar ƙaryar da muke magana an ce bai da lafiya ma kaza da kaza da wa saboda ne kaɗan ji daɗin barinta to ba laifi ba ne ba amma dai kar ta yi ƙarya amma ta tambaya din wannan yana daga cikin alfarmar da Allah madaukakin sarki sa a hannun mazaje kuma wannan tambayar da za ta yi da sa'idanin da za a yi mata shine halin da yake nuna cewa alama ita mace ce alama ce ta cewa ana kula da ita na sha faɗa duk lokacin da mace ta ga an sangarta ta to ta higa cikin matsala amma in kika ga ana kihinki ana sa ido ana tambaya ina zaki je to mai gidanki ya damu da amanar da take kanki amma yace shikenan duk abin da kike so i da na farko an daina sanki kenan na biyu ko an sarrafatar da ki ko ki daidai ko karki daidai duk saboda kanki to mace ta fada cikin garari amma tana so a hana ta batta so a sa ta a tsayu a kanta a sa ido a caja wayarta a duba littattafanta a duba kaza wani alama ce ta har yanzu tana da kima tana da daraja tana da kwarjini kuma ana so a tsare amana amma duk randa mijinki ya ce miki i don't care to akwai matsala wallahi ki ajiye wayar ki a gaban sa ta kwanta wuni bai taba ta ba akwai matsala a kira waya bai tambaya ba waye akwai matsala ki fita unguwa bai tambaya ba ina kika je akwai matsala to wannan sa'idan da kulawar yana daga cikin amana kuma yana daga cikin abin da yake nuna mace mace ce amma ta wani tsare-tsare ɗin yana daga cikin amanar haka ‘ya'yanmu da motsinsu da kwanciyarsu da tahinsu ina suka je abokansu yana daga cikin amanar da za a tambaya a hannayenmu da dai wasu na'o'i na amana amana ta dukiya amana ta ofis amana ta shugabanci amana ta talakawa dukkaninsu nau'i na amanoni ne allah maɗaukakin sarki zai tambaya khususan amana ta kuɗi ita ce take da wahala yanzu duk wanda aka ba wa kuɗi kaɗan ne ba sa tsakura a ce ga miliyan hudu za a yi a sarkwal bace ko za a kone bola ya za ka yi mamaki ga miliyan kaza za a yi kaza to a ciki zai yi nasa ga kaza za a yi kaza wata ƙilhe ya yi gida ya ware kudin maka ya yi kintuttuka a unguwarsu sai kuma ya kajin riya za a yi a yi wannan aiki din yana daga cikin dukkan amma da ta yi tsamari a cikinmu Allah rufe asiri da yawan mu da ahalin sunna da wanda ba ahalin sunna ba da masu addini da masu addini ba mutum ba ko mun tsami ya samu ofisin da aka san ana sata murna ake masa ba mecece murnar wai zai kwaso ya kawo gida zai kwaso ya raba 'yan unguwa kuma har a dangi a ce ne mai kirki idan da barawo a gidanku kun higa uku a baku albahin naira dubu ɗari ku ware talatin arba'in ku ba da ba sauran ku sittin ba wallahi wancan barawa in ya sungumo ya ba da ɗari shi ne ɗan aljanna sai dai ku yi haƙuri ko addu'a aka ta he an masa tasa daban sannan ku an kun yi sa da kare a ce da sauran kuma to wannan amanar wallahi ta mana karanci babban abin mamaki shine iya satarka iya cin amanarka iya matsayinka a wannan rayuwar da muke ciki yanzu da za ka yi aikin gwamnati ka yi ritaya ka tsare amana ka dawo garinku ka zana kai ba kowa ba ne ba amma idan da za ka duba wasu biliyoyin kuɗi ka kwari wataƙila sai an maka rawani sai ka yi tumbame man gida sai an maka sarauta ana maka fadanci ana ranka ya daɗe ana ba da tarihinka akwai matsala wannan amanar tara da matuƙar wahala mutum ya yi ƙoƙari ya tsare duk abin da ya san ba nasa ba ne kar ya ɗora hannu a kai shi kuna daga cikin alama ta alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama za ta yi ba sai an tozarta amana me tace tozarta amana a danka al'amari a hannun wanda bai cancanta kula da shi ba kuna makarantar firamare aka ba ku monitor aka yi kudi kudi za a sai tsintsiya sai ya sace rabin kudin wannan har abada in kana da labari wallahi ba za a dora shi akan dukiyar al'umma ba yadda ya faro barawo yana monitor mai handama har ya kare a mai handama zai kare yasa akwai kasashen da in aka samu yaro ya saci alawa da ake kai talla makaranta to har abada ba za a bashi wani mukami ba to mu kwallo mutum ya yi tata a wannan ma'aikatar ya karya ta a korihi sai a sake bashi wata yana daga cikin alama ta alkiyama idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a in aka danka abu a hannun waɗanda ba su cancanta da shi ba a jira alkiyama Allah ka tsare mu mana yace akwai asidiku wal amanatu wal afaf al afafi ne nau'i na al iffa mutun ya kame kanshi daga abin da yake haramun ne ko makaruhi kuma kada Allah yayi umarni a rasa ka a wannan gurin shine al afaf da Allah madaukakin sarki ya dora dukiyar marayu a hannun masu kula da shi sai ce wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda yake mawadaci ne falyasta'fif ya kauda kai kar ya taba komai a cikin dukiyar marayu kawai ya tara ya kula musu da ita ya tsayu akan ta wa man kana ghaniyan falyakul bil ma'ruf wa man kana fakiran wanda yake mabukaci ne an sa dukiyar marayu a hannunka ka juya ta ka rene ta an samu karuwa kuma ya ka kawo kuɗi ka sa a account kuma ka fita kake neman me zaka ci a cikin wannan din zaka taba saboda hide kake da kula da shi amma sai Allah ya ce bil ma'rufi da kyautatawa amma idan mawadaci ne karka taba to wannan kauda kan da zaka yi ina daga cikin iffar da Allah madaukakin sarki yake umarni akan ta samari da yawa idan dare wayoyin hannu su sai abun hankali hira gida gida ayi sallama da wannan gidan sai a ƙara gaba karfe nawa goma da rabi a ce da saura sha ɗaya da saura ya ɗaya da rabi da saura dukkan gidajen wani ya zo zan budurwa ba takwas tara goma kuma wani hira ba iya hira za a yi ba har da 'yan taɓa-taɓe allah maɗaukakin sarki ya rufa asiri ban na son faɗi sunanta har da sunan hirar ku so irin waɗannan abubuwan dukkanin su haramun ne walli ya sta'afifi lazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba su aure ba falyasta'ifu anfusahum lalle su tsare kawunansu kar su miƙa hannayensu zuwa ga haramu da haka yanzu a ɓangaren auratayya ne ka tsare kanka sai kayi aure ka rike samartakarka sai kayi aure ƴan mata su tsare mutuncinsu da darajarsu da alfarwar gidajensu har sai sun yi aure in kuɗi ne bakka kai haƙuri haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yanzu mutanen da za a same su sun kame ba sa iya tambaya mutane ya hasabuhumul jahilu aghniya minan ta'affuf ba ka da shi amma mutum ya tsare girman sa wallahi akwai mutumin da in ya buɗa ma cikin sa sai kai mamman ya aka yake rayuwa saboda ya hakura sai Allah madaukakin sarki ya bashi in aka ba ana lissafin masu kudin unguwar da shi ake kirgawa amma wallahi wata bai ci da safa ba bai ci da rana ba wannan abin shi ne ake kira iffa kau da kai da halin girma da kalewa ana so in ba ta yi dole ba kar a yi magana a kan shi babu yawan roƙo babu yawan sa idanu babu kai hannu inda yake haramun ne a kanka ba tsoma kanka inda ake ba a halatta maka ba wannan abin ita ce ake kira al'ifa wannan hali ne na musulunci to yanzu idan mu sana magana da wannan halin ka daga mutum ko ina mai gaskiya ne ka daga mutum ko ina mai amana ne ka daga mutum mai kauda kai ne yana ji yana gani yana sha'awa ya kauda kai ya kake tsammani wallahi mun zauna da mutumin da shi idan aka zo kwamiti ba a sa shi sai a kwamitin kuɗi kuma ba a sa masa kishiya in ka sa masa kishiya ka ɓata kwamiti hitin kungiya idan aka yi to shi ne kwamitin sakaran kuɗinta kuma an ka bari yi kaɗai aiki ya fi tafiya daidai in ka sa masa mutum ka ɓata kwamiti ɗin dubuti ba san sala na makarantar hajjinu allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta mashi har ya rasu bai da gidan da zai zauna nasa amma duk wata babbar kungiya da ka sani a sudan kusan hine sakataren kudinta a ofisinsa in ya ja maka cek na kungiyoyi da amana da wane ne a hannunsa in ya sa hannu har abada hannu ya sau amma har ya mutu gidan da zai zauna da iyalansa babu yana gidan jami'a sai ban da ya rasu ne jami'a ta gina masa gida kuma da ya rasu kafin labarin sai cika gari har shugaban kasa ya zo cikin makaranta saboda matsayin girmansa da alfarmarsa idan zai waya da shugaban ƙasa duka ɗaya za a yi ta amma ya yadda ya kau da kansa ya tsare amana har allah maɗaukakin sarki azurta da shahada a filin yaƙi faɗa da suke da 'yan kudancin sudan an yi wani alkawari suka saba alkawari aka taho aka kashe sojoji wallahi a cikin makaranta ya yi hudu ba ya zaburar da mutane akan tsare addini da mutunci da komai yana sakkowa ya yi sallama da iyalansa ya sa rigar soja ya sa wa ɗansa rigar soja dawar da ba su yi ba kenan kuma a filin yakin shi ne kaɗai ya motsa hamasa da karsahin sojoji a irin hudubar da ya musu da aka yi kora kuma Allah maɗaukakin sarki azurta shi da shahada so ka ga ba wai don mutum ba ne ya ƙoshe yake kau da kai wani ya ɗauka to an yi ban da komai wannan ma da kaga yana iya kau da kai yana da akwai ne wallahi ba gaskiya ba ne kana so ka kau da kai wannan ita ce abin da ake kira hali na ifa wannan shi ne halin musulunci kana so kana so ka kau da kai Allah maɗaukakin sarki na son wannan wannan akan dukiya ne akan mutuncin mutanen unguwa ne akan matsayinsu ne akan darajarsu kana da akwai karka sa roƙo a idanka duk waɗannan abin da ake da bukata a bangaren al'iffa wal haya'u da kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-haya'u shu'batun min al-iman ko wal haya'u shu'batun min al-iman ita kunya wani reshe ne cikin rassan imani kunya rehe ce cikin rassan imani menene kunya ka ji kunyar Allah ya same ka a gurin da ake abubuwan da ya umarni baka a rasa ka Allah ya hana a same ka yayi umarni a rasa ka kake jin nauyin mutanen unguwa anya kai kamata a gani da abu kaza wani abin ne ake kira alkunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin ma da baya jin kunya yayi duk abin da yake so saboda kunya ita ce take takawa mutum burki ta hana shi aikata abin da yake haramun ne ita ce take sa shi ya aikata daidai duk wanda ya rasa kunya kamar ya rasa imani ne shi yasa zaka ga abin mamaki sai awa mutum magana kaza na faɗa ni ba ni da kunya ba ni da mutunci wanda har wani wai makamin fada ne mutum a cikin unguwa yake gaya wa kansa da kansa wai shi ba shi da kunya kuma ya fada ce bai da mutunci to baka da kunya baka da mutunci to aba kowa bane kai ka gama ka lalace kamar certificate kake ba wa hannunka ba kai mutumin banza ne watakil kuma Allah kone ka zai dan aljanna tan mutanen arziki sai masu mutunci yasa manzon Allah yace idza lam tastahi fasna ma shi ita in dai ba ka jin kunya idan yadda kake so kunya ita ce take sa mutum ya yi daidai ita ke sake sawa mutum ya yi ba daidai ba ya sa mutanen da wallahi ba a san aikin barna a gurin mutane ya'ya ba ka gani abin da kake gani a tiktok abin da ake gani a media abinda ake gani a kaza mace ta kafa kyamara take bayani wallahi ayya ba sa yi ada wallahi in dai mace a aure aka haife ta ba ta yi sai sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta ruwan baya idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina da hindu ta zo aka ce mata wala yaznina abin ya ba ta mamaki sai take ce da manzon Allah awa tazinil hurra wai dama ya tana zina har da Allah zai ce ayi alƙawari da ita ba za ta yi zina ba ce wai dama ya tana zina su al'adar laraba kafin musulunci ba a san ba ya ta yi zina sanzu irin gurɓacewar da muka yi wallahi kaɗan ne ake iya ba su aminci a yadda cewa budare ne ya mutum ya yi ta aure ya yi ta hotuna ya yi ta bukukuwa ya yi sabon aure ita kuma an ce yarkwata na ce Allah da fasiri so daga kai kudin ka gara ka je ka aure ba zaura kawai ka san ka kan hanci sakan hanci kawai sakan hanci sakan hanci shi yasa ya samu cin amana a samu rahin iffa a sa kuma rahin kunya ana ta biki ya aure budurwa ita kuma ta san ba budurwa ba ce ko fayala youth ko lanyon da youth Allah ya rufa asiri to a jahiliya wallahi babu wannan in dai gidan mutane ka je da uwarta da ubanta to cikakkiyar yarinya ce ba za a taɓa samun ya ta yi zina ba to yanzu kuma ba mazinatan sai ƴaƴaye wata ba ta kallon darajar gidansu wata ba ta kallon darajar iyayenta wata ba ta kallon alfarmar haka su ma ɓangaren mazan haka suke wani in ya kallafa shi ɗan wane ne to wallahi ba zai abin da za a ce Allah wadai ba yanzu kuma mun kamar damar da muke jira kenan a ce babansa hakimi ne ko babba ne ko hine mai martaba ko hine kaza wani abin da yake da bukata kenan ya samu lasisi babansa a ce excellency ne hine gwamnan jigawa kamar an ba shi lasisi ya lalata gidan kowa haka wasu ke ji dan gidan dan majalisa ne ko dan gidan chairman ne ko dan gidan sakataren wallahi mutane ko kunya ba sa ji to wannan alhaya kunyar yana daga cikin abin da yake gyara al'umma yana daga cikin abin da yake rage barna idan an yaƙi kunya wallahi an yaƙe ku an lalata ku ina ga abin da aka yi mana barnar hile an yi ƙoƙari an cirewa mutane kunya an yi ƙoƙari shi yasa su kuma da abin da suka yi ƙoƙari tsare kunya yarinya idan ta fara girma aka fara tunanin za ta yi jini to kusan killace ta ake ba za ta ga namiji ba za a kai ta a tsare ta in kaga ta ga namiji to kusan mijin da za ta aura ne a cikin gidansu yadda ake wannan backyard din to mata backyard ake musu ba ajiye dabobi ake a gurin ba ƴaƴa budare ake ajiyewa to yanzu wata kilba maki wata ma tana tafiya tsakanin kasuwa da tasha anan jini zai fara zuwa mata a rayuwarta wata kil jinin ya bata ta akan titi to wace kunya kake tsammani kuma wataƙil za ta je kano tana jini za ta je abuja tana jini da faɗinta a cikin mota in ta higa ta kama ta yi waye ta canja ta higo ta zauna tana jini ga namiji a jikinta a hau mota tare a sauka tare wani lokacin ga kafaɗarta ga kafaɗar namiji wata a sata a tsakiya a zauna a aji tare a yi karatu tare a yi lakta tare a yi assignment tare barazana group discussion shi ne gaskiyar magana duka ɗabi'ar shi ne ƙoƙari ake a cire kunya ni na sha faɗa wallahi muna yara mun tadda irin matan da ko wucewa za su yi ta majalisa inda maza wani lokacin sun fayawa suke su cire takalminsu ɗan ɗan ɗan kar ma a ji ƙarin takalminsu a daga kai a gasuwa ne ne tana kallon waɗanda suke wannan majalisar sa'annin mijinta ne ko yayin mijinta ko iyayen mijinta wallahi tana musu kallon da daraja da alfarma yanzu ko har wata na gani ta fito kwanan nan tana faɗa wai malamar da take wa'azi a wa maza biyayya yanzu ita ake wa raddi kin ce namiji wai in ya ajiye ka wai ya ce miki ki dauke zaki dauke wai ita wannan ta fito take wa bala'i to wani na ajiye maka yanzu abin da take tambaya kenan kuna ta kokari ku mai da mata bayi ita yanzu abin da take yaka kenan yanzu wannan kunyar an cire ta an lalata ta da idan aka yi aure wallahi guje-guje ake da 'yan mata mun tadda wannan lokacin yasa har ake da kamun amarya hai an kama ta fa an wayar mata da kai to yanzu ka ji kamun amarya barna ce ake fa a kamun amarya kamo ta za a yi a yi barna da ita amma da wallahi yarinya aka mata aure kafin su haɗu da mai gidan wahala ake ha sai ha wahala wani hima fa sai Allah ya ara masa rana ya dan daure ta fa tukunna wani lokacin Allah rufa asira kar har ya nemi taimakon kabokan sa fa a kamo masa ita to sai sun haɗu tukunna wani lokacin a kawo mutum amarya ke take sai masa dan iska ne ita ba iskanci ba take ba akwai mata ba a gidansu wanzu wani 'yan matan wallahi in ka bakara su sun koyar da kai za ka ga yanzu an kai lokacin da ma za su ke kuka mata suna dariya saboda ta fi gogewa ta fi wayewa amma da mace sai take kuka za a kai ta gidan miji tana kuka abun kunya yanzu nan da wata hudu ko wata biyar za a ganta da ciki saboda haka duk wannan tashin hankalin ya za a yi ta fito daga gida watan aka kai ta aka sa ta tsoro take ji ta fito saboda kamata ta canja ana ce je ki gida tana a'a je ki gida tana a'a wata dan kafa ya fara wayo ya fara tafiya za ta fito ko ba za ta haɗu da shi a titi wannan dauke shi iga ba ita ta tafi ba za ta kira sunansa ba ba za ta zauna da shi ba ba za ta cikin irin kunyar an ba Allah lata ta Allah lata ta yanzu ba kai sabuwar wallahi in aka kai maka sabuwar amarya kwana biyu za ta kai maka zani gidanmu ta fito titi ana amarya tana yi tana dariya wallahi da matsala amarya kafin a kai ta ta kauɗa rawa a gaban mutane ta yi dagariya ta yi hutu ta zama da bayafanta ta Allah akwai matsala in ta yi ciki har abin nunawa ne kai Allah mara buki sirke da fasiri so wannan kunyar wallahi ɗabi'a ce ta musulunci in an rasa ta a namiji akwai matsala in an rasa ta a mace akwai matsala wani lokacin in ka biya kunya kaji ana maka gori kai wallahi kunyar ka ta yawa kunya ba ta yawa manzo Allah ce wal haya'u kulluhu khairun ita kunya duk inda take alkhairi ce ba matsala a kunya wallahi saboda kaga mutun ya yadda kar ya yadda a ce masa maras kunya kada ki yadda a ce miki maras kunya yanzu ta kai ta kawo akwai ƴan matan da zaka ga wai fada suke da hukumomin jihar su sai an ba su sun yi tabara sai an ba su sun yi iskanci zaɗi na da duniya akwai ƙure gudu ka ƙari gudunka a cikin takaki shi ne matsalar duniya inda abokinka ne watakilin ka falla a guje ka tsere masa ka tsere masa to ita duniya ka ƙari gudu a cikinta za ka zauna ka huta ka gaji ba wata mace da aka yi da duniya ba ta gajiyar ba ba wani namiji da aka yi da duniya ba ta gajiyar ba na haka in takamar ka kunya kana nan kana nan wata rana la ko kallo baka ihi mutane ba ka je ka bibi tarihi da duk wata mace da kaga ta yi karuwanci kenta ne fice ne ta ita tana ganin a garin su ba wanda ya kai ta namijin da aka bata ya fi karfi ta fi karfin shi matsayin ta ya fi wannan za ta kada ta higa duniya kana nan duniya za ta casa ta ta dafa ganta haƙwarin tana gugun gugun gugun wallahi tana sa goro tana sa taba bakin bakin gani ta dawo sai da goro ba a saya saboda ana kallon yadda bakinta yake da kazanta haka goron yake da kazanta ba za a sai ba tawa a hannunta ba za a sai ba goro a hannunta sai dai ta zama uwar karuwa in ta tsufa ta kwararrabe gidanta ma ba za a zo ba saboda ita din a batsantsani wala haka duniya take koya mutane karatu amma 'yan mata ba sa dauka duk lokacin da kika ga samari suna tutiya akan ki suna bibiyar ki suna da abin da za su samu a gurin ki ne wallahi duka an yi nisa hekara ahirin sai wani wasan bahima ba wata mace za ta kai hekara arba'in a ci gaba da wata dafifin da ake matana hekara ya takwas ƙarya take sai dai a fara ja baya-baya kuma daga tsaffi ke 'ya'yanta da jikokinta in an kwana biyu tsaffin su gane ita ma ta zama guba yaran su gane cewa wayo take musu dan arzikin da ta tara su karbe so duk inda rahin kunya take lalata tarbiya take yasa wallahi ko aure zaka yi duk yarinyar da aka santa ta shahara wani lokacin ka ja baya da ita magabata suna cewa har abada matan kwarai ƙauyawa ƙauyawa wallahi su ne matan kwarai karka yadda ka aure wacce ta goge duk garin ku ana jin taruwa kawai rafai in kuka je hira duk ta sa kun yi hiru ta ta ta ta ita kadai ta karɓi tebur akwai matsala ka je da abokanka biyar ka ga kowane rarara tana hira da shi au a'a akwai matsala ba taka bace ta kai kadai amma lokacin ka ji dolo-doluwa tana bata makare kana bata makare hirar ma bata iya ba kana daga can tara daga nan tana mm a a jiki daga wannan babu ka ji hirar baddaɗi ka taho wala ita ce matar aure amma in ka ji kafin ka yi ɗaya ta faɗi goma kafin ka faɗi biyu ta yi ashirin in kuka hirar awa ɗaya minti arba'in da biyar nata ne wallahi kai kama kanka alkuran akwai matsala wannan ƙauyawan wallahi suna da amfani shi yasa mutane su yadda wannan kauyancin ba kunya bace take kawo shi wallahi ka nemi yar kauye kauye in kana so ka bana lafiya a aurenka in ka nemi yar birni gogaggiya wallahi ko ka ji dadin aure a farko farko ne in aka yi gaba za ka yi kuka a inda kukan ba zai maka amfani ba na na ba ku bari ba na ji tambayar a aka duka matan garin bane ba ai a cikinsu akwai kamammu a cikinsu akwai masu mutunci a cikinsu akwai masu hijabi akwai masu kamewa eh a cikinsu kuma a cikinsu ake famu eh da haka shi namiji ai da aka ce ai wannan binciken wallahi ba a banza ba ba haushe ya faɗa ba a banza ba addini ya faɗa da haka in za a yi aure a jinjina yadda ba ka sayan kaza sai ka jinjina ta da ka sai rabe kaza ba ka ce nawa yana zai ce maka ungwari ke ma'ana ɗaga ka ji nauyinta ai mace ma an ja nauyinta a sakili ake aurenta amma haka kawai daga gani a baka ka kawo gida kai akwai matsala na a dala da mai bazan duka in ce ai masu bazai ne yasa wallahi da yawa abinda suka yi oda ba yi suke samu ba online suka yi cinikin yi kuma online an buɗa kala an buɗa hoda an tallata saboda aka yi kakawa ya gace abinda ka sa aliexpress daban abinda mai delivery ya kawo maka daban yawanci mutane ba sa magana ne amma dukkan aka da biki wasu da kuka suke kwana wallahi su ba guzuma ba Allah rufa asiri wal haya'u da kunya to wannan kunyar mu yi kokari wallahi mu rike ta tana da muhimmanci a cikin rayuwar mu wa shuja'a da kwarjini ko da jarumtaka jarumta musulunci karba komai a ce to Allah isa na barwa Allah a a wallahi ba ai a duniya in dai za a yi magana kawai ka ce ka sakar Allah ya isa akwai matsala ka bi haƙƙinka ko da za ta kai wani lokacin a yi ba ta kashi a yi barna a sare ka a yi kaza wani lokacin tsaya a kanka wallahi yasa wasu barnar da ake mana ragwantar mu ce ta jawo ba ma fata amma yawanci inda ake barna ta banditry akwai mutuwar zuciyar mutane wala na taba dauko wani mutum a mota yace malam yace na rantse da Allah barayi suke rubuto mana takarda su ce ranar kaza za mu zo garin ku kuma a ran nan za su zo sun bana ba mu kahi su fatattake mu su dauki abin da suke so he wata hekara Hausa ke rubuta takarda su ce ranar kaza za mu zo na rantse da Allah haka muka hira da shi yace kuma wallahi a ran nan za su zo ba sa saba alƙawari yace a ran nan za su zo sai da suka yi wajen sau bakwai ranar mutanen garin suka hira suka ce kai wannan mutane ba mutane bane ba su in an dake su ba za su ji ba suka ce ko garin nan zai kare in sun shigo kansu fita suka yi mitin wala mal haka ya gamu yace duka garin sai aka yi mitin kowa ya bada rayuwar shi wanda ya tafi ya tafi in suka zauna a gidansu ma ai an kahe na kahewar an raunata na raunatawa kuma a dauki dukiyarsa a tafi suka ce a yi ta ta kare ko mu kare ko su kare ya ce mun malam na rantse da Allah mutum ɗaya ne fita daga garin da suka shigo ya ce na ma rantsuwa da Allah ce wallahi tallahi mutum ɗaya ne fita kuma tun daga ran nan ba a sake ba wani mai sake gwadawa ba so ita wannan shuja'a din ƙarfin zuciya da dakiya wala yana da amfani sai yasa wani lokacin latsa mutane da ake wallahi akwai sakacin su na latsa mutane da ake akwai sakacin su in barawa ya shiga gidanka da bindiga kai ma da taka ya harba ka harba kuka farfasa bango to gobe idan zai zo zai sake lissafi in ya zo da takofi ka ɗauko taka ka tafka masa ya tafka maka ya ji zafi ka ji zafi in ta kono ta alamuna fa ina hun ya alamuna kama ta alamu in ka ji zafi bi ma ya ji zafi bambancin kai kana so a gurin Allah abin da shi baya so kai yanzu wani tsayuwar da kai in ka mutu kana da shahada nawa ne aka yi kwanta-kwanta da suka yi ƙarfin halin Allah ya kwace su nawa ne suka fita kan 'yan fahi suka wuce wannan ran kwaya ɗaya shi ne yake ba matsala da an ce ran biyu ne ko uku da mutane sun ɗan yi zarar tsaka to amma wannan ɗayan ka yi ƙoƙari a kan shi an tara bai zama gwarzo ba yadda ce na rantsa da Allah ba zan gudu ba ya ce na gudu ba da guntun kwanciyar hankali waƙa ya yi zango ya taɓa mai garin garinsu aka ce ka gudu ya ce ina ya ce na gudu har abada a gudu zan kare ya ce kawai a barta ran da muka gamu kawai a yi ta ta kare hikin yana nema na ina neman su in mun haɗu kawai a yi ta ta kare hikin ya ce amma in na gudu akwai matsala ya za to za ga ai ku sarakuna a da in suka yi laifi so suke ka zinzara ka fita a guje a ta hikin ai ya ji tsoro wannan tsoron shi ne ba a so a gani babu a fuskarka in ka cire tsoro to har abada kowa tsoron ka yake yanzu idan da zaki zai gurnani ya taho in ka tsaya ka kalle ya kalle ka za ka ga ya dan yi tirf wannan me taka ni in an gani gudu ake dabe gudu ba me taka ko yara ne ka bi a guje ta ta ta ta wani yaro ya tirf ya jiyo sai ka ji gaban ka ya dan yi tirf wannan yaron dan gidan waye wannan yaron da me yake ji kar inda kehi in za yanzu ya jifa maka tambayoyi wajen goma kafin ka ansa sai ya tafiyarsa so wannan shuja'a din akwai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya fifi al'umma sakin shi ba ragwanta ba tsoro da aka zo yakin Uhud an jarrabu musulmi mutane sun gudu amma manzon Allah kirari yake yace ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib yace ni ne annabin ba ƙarya ba ni ne jikan Abdul Muttalib ana neman sa ana ina annabin yake kuma shi yana kirari da aka kara neman mutum kuma yana kirari kai kasan cewa wallahi ba yadda kake tsammani bane ba amma kaga mutum ana sa masa yana uya ana masa kara kara akwai matsala amma ya ture yan zagin sa yayi kirari wallahi akwai matsala yasa to za ga duk lokacin da ake siffata siffofi na shugabanni har ada akan ce akwai ashuja wannan sarkin na farisa sunansa ya kwanta mu daga cikin abin da ya gagari mulkinsa shine hibai da tsoro kwata-kwata akwai ran da ya firi da firi da mai kisansa a fada duk fadar ba kowa sai shi kadai shi kuma ya ga a tunkaro da abin kisa waya tahi daga kan kujerarsa ya kare ya kada alfarma aka yi zauna tun daga farkon fadar har zuwa gabansa ba kowa kuma yana kallon shi sai da ya zo dab da shi ya ce hankali karka sare zai sare ka ya haka wai ya gani shi yana gaya wa kansa hankali za a sare ka shi kuma ya dauka da shi aiki juya wanda zai kafin ya juyo har ya tahi ya matsa hannunsa ya karbi takofin ya kashe shi haka aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana huta a gindin bihiya mutum ya dauki takofin ya tashe shi man yahmika anni man yamruka anni wa zai kare ka yace Allah amma wata kida wani ya fara karkarwa inna lillahi la ilaha illa amma cikin kwanciyar hankali wannan amsar ba a yi tsammanin ta fito ba don haka sai ya fara karkarwa bisa taimakon ubangiji yadda takofi manzo Allah sake daukan takofin ya tafi kuma zai ba sa kariya sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsawa akai a garin Madina kowane gida yadda ya razana kafin mutane su dawo hayyacin su su tambaya daga ina karan yake shi manzo Allah har ya dauki sirdi ba doki ba sirdi ya fita inda kukan yake ya leka ba wata matsala lokacin da mutane suka gama mitin suka ce aje a gano suna tahowa suna sanda shi kuma ga manzon Allah ya dawo a sakwana akan dokin shi cikin dare yana cewa lan tara'u ba mu ruguntun abun tsoro na leko ba wata matsala dan Allah idan ce man dinka ne na karamar hukuma aka ce ana rikici ta bashi kafin 'yan sanda su zo hiya ya kwantar da matsalar ya kake ganin ƴan musanda za su tsorata to amma mun zo wani lokaci da kowa tsoro yake ji hatta jami'an tsaron wani lokacin bakin karfin halin su karfe 1 na dare kowa ya ga gida sun wasu shiga gida karamar hukuma ya shiga gida gwamna ya shiga gida sai bayan shiga gida ma an sa electric shock an sa sojoji an sa 'yan sanda an sa kyamarori ya shiga kuma yana kwanci kuma duk da haka yana zaune ya kasa bacci shine fa halin da shugabanni mu suke ciki amma daidai lokacin da duk an ajiye masa wannan ya kasa bacci daidai lokacin Umar dan Khattabi ke bacci a gindin bikiya saboda yayi adalci ya ji tsoron Allah zuciyar a fili kake babu wani abu wannan karfin halin ana da bukatar shi da haka wallahi ko a gidajen mu ne wani lokacin ayi karfin hali karfin hali ne malaka na aja ya bada labarin an tara din wannan wanda zai ki tambaya sai akai wa kake da jarumta ne da karfin hali sai kawai hakuri ne ya ce amma yanzu inda sa hannunka a baki ɗan yatsa ya ce samun ya ce nima ganawa ya ce gatsa zan gatsa yake na ya galla mai cizo nima ya galla cizo kowa ya rike yana matsawa yana matsawa ta tsaye ce wayo Allah ya faɗar da hannunsa ya ce kawai ne bambanci ya ce yadda kake jin zafi ya ce ina ji kawai waye zai fara raki shi ne inda matsalar take wallahi to duk wani wanda kake tsammani waye zai fara raki shi ne wani mahaukata ya ba da labari yana cikin halin jarabawarsa ta rashin hankali ana ta dukansa wanda zan faɗi ko su bai da kansa bayan ya doke ba da labari ya ce da na rari mu kafar ɗayan ya ce ta wayo Allah ya ce duk da ya sa a hannun rai lafiya ke yadda dariya ta kama shi amma san in yi dariya akwai matsala kuma daidai lokacin haukarsa sai ta motsa sai da aka yi ka zaure ya dawo yake ba da labarin da ya tafa kafar wani ga irin ihun da ya tsalla kaga da ke da zuciyarsa ce ta gaya masa tun da an kama kafarsa zai sha wahala babban abin da yake wahal da mu a rayuwa shi ne shiga gaba mu ba ma kallon rayuwa a daidai halin da muke ciki yanzu yanzu wannan daidai lokacin da muke ɗauki ba daɗi kawai in lissafinta amma in an jima mai zai faru ina yake zai fa mana tsoro a cikin zuciyarmu ka ɗauko naira dubu ɗari bakwai daga banki ka lissafa za ka yi kaza za ka yi kaza ‘yan fahi sun tsare ka wannan lissafin na gaba shi ya jefa maka wannan tsoron amma da da aka taho ka gama sallamawa kafin in zo gida zan mutu sai kun yi ba sai ka kun mutu dama daidai lissafin ka ne shiga gaba ita ce take jefa tsoro waɗannan mutanen in na yi magana kahe ne za su yi to inda tsoron ke su wannan mutanen ko na yi magana ba za su iya kashe ni ba to ka ba wa kanka mafita kenan da aka wani lokacin mutum ya hori kansa akan shuja'a wani hali ne na musulunci yasa duk wani yaƙi da kaji an yi musulunci kawai wasu ne suka sadaukar da kansu suka yi ƙarfin hali musulunci ya samu wani alfarma da tsoro aka ji ku fito kai fita kai ma fita an kiɗi kai ma fita ma to da yake na ci musulunci da yaƙi amma ana zuwa yaƙin badar da waɗancan mutanen guda uku suka fito a ɓangaren arna ka ce manyo bari zuna mutane uku suka fito sai suke so su yi siyasar jefa tsoro suka ce ba ko muke so daga danginmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai Hamza fita kai Ali fita kai wane ne fita suka kalli suka ce eh waɗannan sa'anninmu ne tsare kunmu ne to da yanzu an fara cewa a'a a waɗannan da suka fita ku yi da su din mana kaza da kaza amma suna cewa a bamu dangi aka ce ga dangin naku to shi yasa ita wannan shuja'a din dabi'a ce da hali na musulunci wal karam da karamci karamci shine a same ka da halin girma halin dattako wala da mun san halin dattako ina faɗa a raina akwai lokaci da wata tafiya ta taba hada mu anan ne ake gane waye datta mai dattako waye mai girma akwai mutumin da ana yi kawai zai runguma kawai a yi duk abin da za a yi a jikinsa ba wani abu domin taba tafiya babba ne walla kawai yake ta rabe yake ta boye-boye yana tunanin cewa kada a dora masa nauyi wasu in sun sai wani abu ko an sha wani abu a ce ya biya yake ta boye-boye wallahi kusan karamin ciki kawai na zuwa ce kowa dauki abin da yake so wallahi ina kallon fuskar wacce naga alamun kunya ta kama shi to wannan karamcin shi ake da bukata daga cikin karamci wallahi hada rahin kididdiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mastaqsa karimun qattu duk inda mutum mai daraja yake baya bin kwakwaf yasa an taɓa jin wadan takarahi gaban kasa ce na sani har a gidana bildin da ake bani ba gaskiya bane yace ya sani wallahi wani lokacin matarsa za ta je asibiti sai a ƙara rubutun magunguna daga ƙasa bayan asalin maganin kuma ya ce likita rubuta wasu masu tsada kawai na dukan iska yanzu ba na ce ba a yi mun karanta gaskiya mun karanta amana ko to kai kuma daidai lokacin ka idan ka gane an ma rahin gaskiya da rahin amana akwai still abin da ake so ka nuna mata ka yi ta ma ya ciwa-ciwa da 'yan dabaru to karka ritsa ta ɗari bisa ɗari he ta gane ka kama ta ba a yi ka zo kawo lissafi ta ce an yi kaza an yi kaza sauran abubuwa kuma shi ne muka kashe na dubu bakwai ɗin to me sauran abubuwan gaya mu a yanzu ka ne matsala kenan ko da aka yi aka yi ta aka ji wani guri ta ce da ɗan sauran abubuwa ya gita to shi kenan yanzu ta san ka sani ta san ka sani kau da kai kai wannan shine ake kira harin karamci kada baka aiki yaro in gwaje ya kasuwa sayo mun kaza da ya kai ka kunce leda a gaban sa wannan barkonan nan nawa ne na naira 100 a a ni ce da na sayo na 100 daurin yayi haka anya ba rage kai ba wallahi ba rage ba to ita wannan kanwar fa saboda Allah yanzu gobe in kace zaka aike ya kake tsaba ne zai ji to shi sa wani lokacin shi babba ya san ka cuce shi yana kau da kai akan ka cuce shi wannan shi ake kira hali na karamci ɗin karamci shi ne ka nuna girma da dattako amma ba daidai ba ka nuna ba komai ba ne ba mutum yana ƙoƙari ba ka haƙuri kana ƙoƙari ba ka nuna masa ba ka ma san sani ba wala wani hali ne na daraja yasa za ga da yawa daga cikin 'yan siyasa abin da yasa suka rasa mabiyansu ba su da halin girma ne da yawa daga cikin shugabanni abin da sa suka rasa mabiyansu wallahi harin girma suka rasa da yawa daga cikin ma'aikatan gwamnati da yawa da aka cuce su wallahi harin girma suka sani kai ka zo office ka sace naira 700 a rana daya masinjan ka ya goma wata za a bashi naira 29 saboda akwai yanke yanke a 30 din shi kuma ka bashi naira 1500 ya je ya sayo maka abinci kai dan yi dan dabaru sai ka leka kace ya akai nama biyu uku ake samu dan Allah ya fito bidan liwa zai zage ka ce maka matsiyaci ba har yau zaka kirga na maka ga wai zai uku ne yau guda biyu ne a ciki so wani lokacin laborori suna cutar ka a office masinjoji suna cutar ka a office wani lokacin ba su damar su cuce ka saboda wata kilwan nan ita ce dan abin da za su samu ko ka gano ba a nuna an gano je ka siyo mun aizar da kaza da kaza ashe akwai guntun azzar ɗinka a omo yana da haifakar ya gaban ɗaki ya kurkurkurkur irin alamar wai har ya buɗe azzar ɗin yana maka shara da shi in ka gani kawai idariya a wuce gurin karkata masa kai dama mana san ina da aizar a gurin wannan kyalahi baka gane ba wannan shine halin girma zan ba da wani labari da ni ya faru akan halin girma din akwai wani mutum ya bi ni canjin kobo biyu ina yaro ni tun da ya bi ni ba shi wallahi bai taɓa tambaya ta ba kawai daga an yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku wata ɗaya wata biyu a haini da girma mai wala ban sani ba kawai na ce to wani mutumin tun da bai tambaya ba wala ya manta ma da ya biya ne kawai na ce da ƙarfin hali wanda zai na ce masa ba na kuɗi na ce wani kuɗi na ce kuɗi na lokaci kaza ya ce kai ya ce bayan na baka ina binka canji baka kawo ba kuma zaka dawo sai na gada sai na gada sai ba mantaye ba kawai halin girman ya nuna mu to kai ma a rayuwar kawai ayi baka san an yi ba wallahi wannan hide girma din in dai kai babba ne kawai kai hakuri kowa zai sassaka a jikinka yaranka ya sassaka matarka ta sassaka danka ya sassaka abokinka ya sassaka dama yasa Allah ya ajje ka a cikin su Allah yana jefa kowa ne dan saboda waɗanda suke kewaye da su sai dariya masu gida da yawa sun sani matansu suna a dahi ana suka samu kudin saki a ajihunka da kudin tsefananka da wane ne ana aka samu saki a kau da kai almuhim matar kai zamanto ita ma tana da wani karfi da za ta yi alfahari nata ne kuma tana tsammanin baka gane na kan bane wannan ya fi alkari wala ba ma san mun ja lokaci da yawa ba mutuka da gaske wa shuja'atu wal karam wal wafa'u da cika alƙawari duk abin da aka yi alƙawari a kansa a cika wan nazahatu eh wada na ji kamar an tada inji ne eh wafa'u wannan tsakaninmu da ubangiji duk wani alkawari da muka yi tsakaninmu da ubangiji a cika shi tsakaninmu da abokan mu'amalar mu a cika shi tsakaninmu abokan zamantakewar mu a cika shi ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud ya ku masu imani ku cika duk wani alkawari da kuka yi wallahi muna da raina alkawari a wannan zamani za ku kulla mutum ka ce masa na maka alkawari zuwa ƙarshen wata wallahi waɗanda za su cika kaɗan ne wani daga cikin abin da yake babu wahala a cikin rayuwa wasu har da bankuna fa suna cutar bankuna za a ɗauki banki a banki za a biya albahin fa yana higa inda ya banki bai yi satin abin da zai da dakin kuɗin ba wani ƙoƙari yake zame kuɗin duk rigimar da za a yi ayyuka so so ake dan adam in an yi alkawari da kai ku cika wannan kuma alkawarin ya shafi abokinka ya shafi mu'amalarka ya shafi auratayyar mu ko a auratayya ne in an maka alkawari ba za ka dauka ba ce ban dauka ba amma in ka dauka wajibi ne an cika wannan za haka an kulle ma harrama Allah da tsaftace kai daga dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya haram ya haramta ya haramta gulma banda gulma ya hana ta annamimanci karkai annamimanci ya hana sata ba za ka yi sata ba ya hana shan giya ba za ka sha giya ba ya hana munafurci ba za ka duk abin da Allah ya haramta to ka tsaftace kanka karka kai kanka cikin wannan abu wa husnul jiwar da kyautata makwabtaka makwabtaka ta gida makwabtaka ta gurin aiki makwabtaka ta gurin sana'a duk wani abu da za a yi in dai an ce makwabcinka ne to kai kokari ka kyautata masa ya zamanto shi ya amfani da kai sama da yadda ka amfani da shi wa musa'adatu zawil hajati hasaba baqa da taimakawa mabukata gwargwadon hali in Allah ya hore maka an roka ba a roka ba ji gwargwadon halinka amma karmume da abin sana'a akwai mutanen da mutanen banza ne ba su da aiki kawai sai wanka da zagaye gari yau gidan wani wala akwai masu timetable wata guda ko timetable gare su yau 22 ga wata zan je gurin wane da wane 23 gurin wane da wane 24 sun yi wasu lissafi kawai gurin waɗansu mutane kullum su suna bacci suna mai kyakan gado in sun miƙe roƙo wadan ba daidai bane ba manzo Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana tambayar mutane yana roƙon su sai ya zo a ranar gobe alƙiyama fuskarsa babu komai na nama saboda ya tozarta kansa ya wulakanta wanda ba su mai da sana'a ba kuma suna da bukata kuma suka zo suka tambaya ana taimaka musu daidai gwargwadon abin da ya sauwaka ba dole ba ne duk abin da mutum ya bukata sai an bashi akwai mutumin da kai ma hatsinka kwano ɗaya a gida zai taimaka da Allah ba mu ci abinci ba a taimaka min da hatsi kwano ɗaya in ka ga abin da kuka ɗauka na rabi da kwata zai ishe ku ba shi kwata ka ce to na haƙura ga kwata Allah ya baka sauran abin da kake da bukata hasban baka ba dole ba duk abin da mutum ya tambaya sai an bashi kuma kana da damar da zaka bashi duka ka bashi duka dan uwanka ne ka san yana da bukata yana da karamin karfi dauke masa abin da yake da bukata da hasbab baqa wa ghairu zalika min al akhlaq da kuma sauran waɗansu halayen na kwarai allati dallal kitabu aw sunnatu ala shar'iyyatiha wanda qur'ani ko sunna ta nuna hali ne na kwarai wannan malam misali ya babu duk wani hali na kwarai na girma da aka faɗa na dattako to kai kokari ka sufanta da shi abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi na kuskuren Allah ka nuna mana mu gyara bi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin